بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 25 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyar ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al ministira atis samawi abdal al-kismul awwal ar-raddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait talif al-doktor ibrahim bin amir al-ruhaili allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ci gaba da jin bayanan da mala yake gabatar mana dangane da maganganun manya-manyan malamai magabata da suka faɗi dangane da hukuncinsu akan aƙidan shi'a da kuma su 'yan shi'ar inda kai tsaye za mu tashi ƙaunar abi zur'atar razi rahimahullah magana abu zur'atar razi da fatawan da ya bayar ya rasu hijira na da shekara 264 yau shekaran shi 1170 daidai 1170 da rasuwa rawar khatib bi sanadihi anhu annahu qala khatib ya ruwaito daga isnadi tiryan tiryan har zai zuwa ga abu zur'atar razi ya ce إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله in ka ga mutumin da yake cin mutunci da rage darajan sahabban annabi fa'alam to ka san annahu zindikun wannan zindiki ne wa zalika annar rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama ka sani mu a wajenmu musulmi manzan Allah haƙƙun gaskiya ne والقرآن حق كما القرآن قسكياني وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن كسني ولن دسك إسر من دا القرآن دا سنوني سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابا النبي وإنما يريدون سوء شيئا نبينسو أن, يج أن يجرحوا شهودنا su jarhanta waɗanda suka ba da shaidan alkur'ani cewa wannan shine ƙur'ani su jarhanta waɗanda suka ruwaito mana hadithi a ce cin da waɗanda suka ruwaito ba mutanen kirki ba ne to ƙur'anin ma bai tabbata ba liyubtilul kitabu wa sunna sun yi wannan ne domin su ɓata alkur'ani da sunna wal jarhu bihim wannan jar'un illatarwan raunatarwan to ya tabbata a kansu su ‘yan shi'a, aula su suka bi cancantan a zarge su wa hum zanadika saboda su ‘yan shi'a zindiƙai ne. Jama'a mun gano wannan da kyau shi hukunci mafi sauƙi da in kana jin kunyan ɗan shi'a za ka yi mai shi ne ka ce mai zindiki. Wannan bayani malai ce ka duba littafin alkifaya a shafi na arba'in da tara. وروى اللالكائي من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه سأل أباه أبو حاتم ne ya tambaye baban shi zur'a kuma ya tambaye abu zur'a an mazhabi sunna dangane da mazhabin sunna wa atiqadihima da aqidunsu alladhi adaraka alaihi ahlal ilmi wanda suka riski malamai akan wannan aqida في جميع الأمصار أقوى نجري ومما جاء في كلامهما da kuma irin fatawan da suke bayarwa dangane da waɗanda suka saba ma aƙidan da ahalus sunna suke a kai sai ce innal jahamiyya kufarun jahamiyya kafirai ne su ne mabiha jahamu ibn safwan za mu zo za mu magana a kansu da kuma tarihinsu a cikin littafin الملل والنهل da alfarku bain alfirak da iznin Allah wa innar rafida su kuma rafidawa 'yan shi'a rafadul islama waɗannan sun yi watsi da musulunci kuma gano wannan da ke ko musulunci daban su kuma daban ba musulunci suke yi ba wannan bayani mala ce karanta littafin sharhu usulul itiqad ahli sunna a mujalladi na farko shafi na 178 kuna fahimtar wannan jama'a kun ji fatoyin malamai na da da da can shekara dubu da ɗari da yawa sun faɗi wannan abubuwan amma abin ta kai ci ‘yan shiya sun zo sun same ku a lungunku sun muku ƙarerayi su bayyana muku asalin addinin ana son a yi modernizing ɗin yahudanci ne amma da sunan musulunci ba za su gaya maka ba domin malaman musulunci tun da kan sahabbai faro kan tun kan sayyidina ali har zuwa yau ba wani malamin da ya fatawan arziki a kan ‘yan shi'a. Kowa daga cikin malamin musulunci faɗin yake yi kafirai ne ba mutanen kirki ba ne, ba malamin da ya sassauci a kan ‘yan shi'a gaba ɗaya a musulunci ba taɓa yi ba. Domin a zamanin annabi ma ba su, zamanin abubakar ba su, zamanin Umar ba su, sai ƙarshen zamanin Sayyidina Uthman ne suka fara kunno kai, da aka wartake suka gudu, sai farko-farkon zamanin Ali ne suka dawo, za ku zo ku ji a cikin karatun na hukuncin da sayyidina Ali ya masu Allah ya kiyaye amma kai da kake nesa da gari inda ilimi ya kaka gida zai wahala su yadda ka san wannan hukunce hukuncen za a gaya maka kaunan ahlul baiti ne kaunan kaza ne an yi waye an yi waye shikenan addinin kuma waye ya ce bai kaunan ahlul baiti a gaya maka waye da waye Allah ya tsare mana imanin mu Mala ya ce, Ƙaula Abdullahi bin Ƙutaiba rahimahullah, fatawan Abdullahi ɗan Ƙutaiba dangane da ‘yan shi'a, Allah ya ji ƙanshi, ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da saba'in da shida, yau shekaran shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da na da hamsin da takwas, dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da takwas da rasuwa. قال في كتابه يا فدي cikin littafin shi ta'awilin mukhtalaf al-hadis ba'd hadithi bayan yayi wata magana mai tsawo an ahlul kalam dangane da mutanen da ke bin ilmul kalam wa asalibihim da salan da suke bi fi tafsiril qur'an dangane da fassaran alqur'ani addallati ala jahlihim wanda wannan salan da suke bi wajen fassara littafin Allah yi nuni a kan cewa mutane ne jahilai ba su san ilimi ba. Wa a'ajabu min haza tafsir, Mala ya ce mafi ma mamaki daga cikin tafsiran ‘yan bid'a, tafsirin rawafid lil Qur'an, shi ne tafsirin da ‘yan shi'a suke ma Al-Qur'ani, ai, ko ba gaya maka ba in kana jin su yanzu aka gane ai, abun mamaki, jahilcinsu da surorin jahilci bayyana yake ƙarara. Wa ma yadda'unahu min ilmi batinihi da kuma da'awan da suke waisu suna fassara alkur'ani ne da ilimi na baɗini bima waƙa ilaihim min aljafar saboda abin da suke riyawa wai cewa suna da littafin jafar wa huwa jildu jafarin wani fata ne idda'au annahu kataba fihi lahumul imam wai mahadi ya rubuta musu duk wani ilimi a cikin wannan littafin jafar ɗin kullu ma yahtajuna ila ilmihi duk abin da suke bukata na ilimi akwai a ciki wa kullama ya kunu ila yawmil qiyama da kuma duk abin da zai faru tun yanzu har zuwa tashin alkiyama wai duk akwai a cikin kitabul jafar kun gano wannan da kyau ko to tambaya anan yana ina ko mun gane shine malai ce daga nan ne za gane in shi a wawaye ne kuma za ka fahimci jahilai ne suna faɗin magana yadda ka san kowa yaron su ne ina jafar din a fito da shi a buga shi in ko ba za a buga shi ba to a fito da shi a karanta shi kowa ji menene an ce ilimi tun daga yanzu har tashin alkiyama duk abin da dan shi yake bukata akwai a ciki to qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kawo mu ga jafar din ƙarya ne ila an qala har zuwa inda yace wa hum aktharu ahlil bid'a iftira'an wa nihlan sun fi kowanne daga cikin ƙungiyoyin 'yan bid'a iftirakan rarrabuwa wani hal da ƙungiyoyi iri-iri ƙungiyoyin 'yan bid'a dama salansa shine rabuwa saɓani suwana su ce suwana ba su iya ba su ɓalle su ce ba ruwansu da su wannan da'abul muftadi'a to cikin 'yan bid'a gaba ɗaya ba wanda ya kai 'yan shi'a wannan wala na alamu fi ahalil bid'a mala ya ce mu ba mu san wani daga cikin 'yan bid'a wal hawa da waɗanda ke bin son zuciya ahadan idda'ar rububiyya wani da ya da'awan cewa shi Allah ne li basharin ga wani ɗan adam ya ce wani Allah ne ghairahum in ba su ba mun gano wannan kyau ko fa inna abdullahi ibn saba domin abdullahi dan saba idda'ar rububiyya li ali yayi da'awar rububiyya ga sayyidina ali fa ahraka aliyun ashabahu bin nari sai sayyidina ali ya saka kamo mabiyan abdullahi dan saba da suke cewa wai shi aliyin da kanshi Allah ne sai ya sa wuta ya kona su wa qala fi zalika sai wani salon waƙe da ake ce ma rajas ya ce lamma ra'aitul amra amran munakaran ajajtu nari wada autu kambara ya ce da naga abin nasu ya ci ya cinyewa sun ce ni Allah ne na ce ni ba Allah ba ne an yi kan kai an komo sun iya su tuba ya ce ai kawai sai na kunna wuta muka kira kambar muka ta tura su a ciki muna kona su jama'a mun gano wannan da ke ku yan shi'a su suka fara da'awan allantaka ga sayyidina ali lokacin da malai yake wannan maganar gaba ɗaya sufaye ma fa ba fa su ba a san su ba ma waɗannan dai sufaye da suke da'awan cewa barhama Allah ne ba su ma kwata-kwata saboda shehu tijjani ba haife shi ba sai hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin shekara dubu ɗaya sanda wannan malamin yake wannan magana ba a san ma za a haifi shehu tijjani ba da wajen shekara dubu ina fata mun gane shi ba san wannan abubuwan ba shi sa an karanta littafin ad-durratul kharida sharhu yaqutul farida ko matanin yaqutul farida kake da shi dauko zaka je na cewa fa ainuhu ainul aini fafham isharati shi din shi din shine ka fahimci isharata mun gane mun karanta shigen wannan sayyidina ali ya fito masallacin kufa sai yan shiya suka ce mashi anta anta kai kai ne sai ce niwa suka ce anta rabbuna to shine dalilin kona su to a cikin yaqutul farida suka ce fa ainihu ainul aini fafham isharati to mai littafin ad-durratul harida sharhi ne na yaqutul farida sai sharhi yake cewa law kushifa an haqiqatil wali da za a yaye maka yanan da ke jikin wali a cire maka bargon da ya lullube wali ai la ubida da ka ci gaba da bauta ma wali lin silahihi min awsatil bashariyya saboda bai da wani ɗabi'a gaba ɗaya da siffofin ɗan adam littisafi bi ausafin rububiyya saboda ya siffanti da siffofi ne irin nawa irin na rububiyya ƙarara za ka ji suna cewa wai duk bautan da kai in ba shehu kai ma ba to bautan banza ne mun gano wannan da kyau ko ƙarara wannan ba wani wanda yake musu waɗannan abubuwan to ba wanda aka sani da wannan aƙidan gaba ɗaya a duk duniya sai 'yan shi'a su ne suka yi tabanninta suka ce sai da na alibin abi ɗalibin wannan ko a kusa ko a nesa kar wanda ya musun allantakan shi ba yanda ali bai yi da su su tuba su daina wannan aƙidar ba gaba ɗayan sinki kun gano wannan da kyau ku an kai goro an kai mari sai da na ali ya kama ya kashe ya kama ya kashe da suka ƙi tuba ne to wannan yasa sai da na ali ibn abi ɗalibin sai je tara wuta mun gano wannan da kyau ko da ya tara wutan shi rami aka hada haka haka kato aka kunna wuta yana ci bal bal bal bal bal bal shine sayyidina ali bin abi talib sai kira wani almajirin shi mai suna kambar kawai ce mu ci gaba da kambara su a ciki kawai cin da sun ki shi abla dan saba wanda ya kirkira kidan sai ya gudu ko mun gano wannan da kyau ko sai ya gudu aka neme shi aka neme shi aka rasa to daga baya ne sai aka samu sufaye sai suka fara wannan aƙidan nasu cewa su shehu suke bauta ma duk bautan da kai in ba shehu kai ma ba to bautan banza ne dukkan suke faɗi ina fatan mun gane barku
Thank you. lallai maganar mai tsoron kai da ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba ta tsaye ba. Ya shehu ka kara min gaban sarki ba ta taba ni don san da na hango ta ke yi ma a cikin da daban.
jama'a ku ji wannan wai shi barhama yake ma don shi ya halice shi ƙarara o ko duk bauta da kai in ba shehu kai ma ba to ba za ka haye ba mun gane wannan da kyau ku wannan wasu abubuwa ne da ya zama wajibi dole mutane su san su kuma su kiyaye kuma da waƙoƙin ne iri ɗaya ne kun dai ji waƙan da suka yi wancan karan nawa na lamme lido lamme wular ko to kuma kun ji wata yanzu sun yi da yawan gaske Allah kaɗai san yawansu sannan ga wata ai sai an yi haƙuri cin da abin nasu da shigantaka suka yi to kuma bayan da aka iya cin da da kiɗa mu kuma kiɗa haramun ne a wajenmu to dole kuma sai an sa da kiɗan da komi an ji kun gano wannan da kyau ko saboda istishhadi dan da cewa suke ana masa ƙarya ko mun gano wannan da kyau ko ba maganan ƙarya a ciki komi abin da suka faɗi ne ake faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji ya ce shi yake mabautan shi bai bari ko alama wannan tana da yawa ba mu da lokacin da za mu tsaya jin waɗannan abubuwan gaba ɗaya to asali wanda aka sani suna ce ma waɗanda suke bi alloli yan shi'a ne amma kaje inda dika dama can aƙidin za ga duk akwai irin waɗannan abubuwan shi yasa ba wani abin da za a ke masa ƙarya ko sharri ko ka ce ana ɓata wani gashi da bakin suke faɗi mun gano wannan da kyau ko rabbana rabbana wa ubangijinsu ubangijinsu shehu barhama kallo wannan abubuwan da hankalinka da imaninka kana kana bata maka kanka lokaci dole ne ina fata mun gano wannan da kyau dole ne kuma lokacin da aka samu ɗaya daga cikin sufayen ƙasan nan Abdul Jabbar yayi magana akan wannan matsalan maimakon waɗannan yaran da aka sa su suke waɗannan abubuwan a yi masa raddi a'a sai aka koma shi Abdul Jabbar din ne ko kuma shine abin raddi shi ma da ya ji wutan raddi shi ma sai komo ya tsorata ko mun gano wannan da kyau ai yayi maganganu wanda suke bayyana cewa kaman ya tsorata haka da ku gano wannan da kyau da ya ji wuta sun yi ca don wannan abun fa ba wata goma da ya wuce baya aka yi safa duk rikingimin nan waɗannan waƙoƙin da 'yan ɗariƙa suka yi haɗe da waɗanda 'yan shi'a suka yi sun bi guda arba'in daban-daban iri-iri suna bayyana cewa su barhama ne allansu shi sa bayan boss sai ga an liƙa watan barhama sai a ce ya Allah kuma gano da nake ku lokacin mutane ba su fahimci me suke nufi ba daga baya sai gashi yanzu tsakani da Allah wannan in misali mun karanta a littafi ka ce sharri ne yanzu wannan sharri ne wannan sharri ne tsakani da Allah dole ne sai ka yi ɗarikan ka fita kuma kakka shiga izala kai ta musulunci kawai ina ba ta mun gano wannan da kyau kakka shiga izala amma ka barranta daga ɗariƙan ka aje ta gefe ka bar wannan abin kawai kawo musulunci Allah sai ka mutu ka je ka haɗu da Allah salin alin baka da matsala ma in ba ga baka nan ka ja wallahi da layi mu a gidanmu menene menene ko ubanka da kake makaryan dan ɗariƙa ubanka ba dan ɗariƙa bane ka ji yan ɗariƙa nan ya ka da ka gano wannan ubanka ba dan ɗariƙa bane kana mai ƙarya ne ka ji yan ɗariƙa nan kuma da ake raddi ana cewa kafire ga wanda yan ɗariƙan da ake iyayenku ba yan ɗariƙa ba ne kawai suna zaune ne kawai suna addini ba su shiga wata ƙungiya ba to ka daina ce ma waɗannan yan ɗariƙa in ba haka ba sai ka kafarta su a banza a wofi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu kana zuwa ƙauyen ku ka ce ma ba ba zo ka ji wannan addinin namu da muka zo sabo dukan tsiya zai maka ashe ba ɗan ɗariƙa ba ne in ka je ka sanya ma 'yan ɗariƙan na gaske tsofaffin da suka ji ana wannan suka yi shuru kun gano wannan da kyau ku wallah kuɗi ma za su bayar Allah ya tsare mana imaninmu to shine ali ya ce lamma ra'aytul amra amra muna karan ajajtu nari wa da'awtu qambara wala na alamu ahadan idda'an nubuwa li nafsihi ghayrahum malai ce mu haka ma mu ba mu san wani wanda ya taba da'awan cewa shi annabi bane in ba in shi'a ba bi annal muhtar bin abi ubayd domin shi al muhtar dan abi ubayd as-saqafi idda'an nubuwati li nafsihi yayi da'awan annabta a kan shi yasa nake gaya mu kun ga ana karatuka kowanne karatu ka zo ka ji da wanda kake so da wanda baka so da wanda ka girma mun gano wani kasa akwai karatun da ka girma amma shi karatun fa ya san ya girme ka da wanda kake so da wanda baka so da wanda in ka zo ranka ke ɓaci duk ka tara ka ji yanzu kun ga wannan karatun mun yi shi a cikin littafin alfarqu bainal firaq an zo an yi tarihin Muktar ibn Abi Ubaid as-Saqafi duka ya kamata ka je ka samu waɗannan kasusuwa na wannan karatun gaba ɗaya a loda ma ka je ka ji su shine aka zo ana irin wannan ɗan karatun sai a ɗan faɗa ɗan kaɗan kawai sai a wuce yanzu kana da buƙatan wane ne shi yaushe da awon cewa shi annabi ne kuma shi ɗan shi'a ne kai saniya kuma shi'a kai saniya tana daga cikin ɓangaren imamiya ai don su ma suna da imanin cewa akwai limamai sha biyu ko mun gano wannan da kyau ko su ne suke da'awan cewa Muhammad dan Hanafiya shine mahadin muntazar in ka je ka samu ba kauye a kauyen shi yana shi'an shi in ka tambaye shi cewa ka san waɗannan abubuwan bai fa sani ba an sa shi kawai yana zagin sahabban manzon Allah ya mutu ya je shiga wuta kawai a banza a wafi shi bai ji daɗin duniyan nan ba sannan kuma lahira ba zai ji daɗin ta ba wannan shine batan rasasa rasasa batan bakatantan kenan kai baka ci duniya ba kuma lahiran ba a yi da kai ba ina fatan mun gane wannan da kyau a wahalce ka zo a guje ka karasa a guje wannan dama shine manufan yahudu in dai ba za ka zama tsantsan ba yahudi ba to a gurbata addinin naka a gurbata a ce ba za ka yi addini ba sai ka zagi abubakar sai ka zagi umar sai ka zagi aisha sai ka zagi hafsa sai ka zagi abu huraira sabon manzon allah ne ba su da mutunci duk arnan garin nan ba mu ci kana ana zagin su ba ko ka taba jin yan shi ana zagin mai tatsi ne ka taba ji suna zagin fir'auna abu lahabu fa abu jahal fa ka taba ji amma sai abubakar da umar da suka ba annabi ‘ya'yansu ya aura waɗanda suka zama halifofin suka ba da dukiyarsu aka yi musulunci suka yi jihadi suka yi komi waɗannan ne za a zauna ana zagan maka su wai har ka yadda aisha matar annabi wai ka yadda wai cewa wai kafira ce wai annabi ya auri kafira amma kai tsohonka ya auri mumina yanzu wani ya ka rage manzan Allah ba da kunan muka karanta wannan ya sa aka yanka wani ba aka ce saboda mai ce annabi yake son ya zaga Allah ya tsare mana imaninmu wannan bayani malai ce karanta a wilin mukhtalifal hadis a shafi na 76 zuwa shafi na 89 76 zuwa shafi na 79 qaulul imam at-tahawi rahimahullah maganan al'imamu tahawi sahibul akida mun gano wannan da kyau ka karanta sharhin ibn abil izzi alhanafi shi ibn abil izzi alhanafi wani bijimin malami ne wanda lokacin da ya rubuta a aƙidata sharhi aƙidata da hawiya kamo shi aka yi aka zaunar da alƙalai birjiksi mai shari'a aka ce wa ya ɗauko aƙidin su ibn taimiyya ne su ibn alƙayyim ya zo yana ƙoƙarin kare ya ce a shi aƙidin shi ce aka zo sai a ɗauko kaza a ce wannan maganin ibn taimiyya ne sai ce shi ba maganin shi bane maganan waye sai ɗauko ayan alkur'an da hadisi ya kare haka haka dole kawai aka rabu da shi ina ba ta mun gane shi za ka yi karatu ka iya kare komi akwai malamin da ya zamanto kullun ƙarya yake ma ɗaliban shi ku yi hankali da kitabun tauhid fatawul majid littafin yahudawa ne ana nan ɗalibin sai ji aikin haji sai ga fatawul majid sai ya siya ya zo ya karanta duka sai ga ba abin da ke ciki sai tauhidin annabawa sai ya ɓalla bangon sai kai malam ya ce da wallah na ji aikin haji ne ga wannan littafin malam ai mana nazarin shi muga in yana da kyau a karanta mana da malamin ya je sha dare karanta littafi kaf sai kira ɗal almajirin nashi ya ce tun da ake rubuta littafin tauhidi ba taɓa rubuta littafin tauhidin da ya kai wannan ba sai ce ta alagawa ta malin shine littafin da kake cewa mu guda sai ɗauko bangon ya nuna mashi sai da malamin ya tuba yace su ma haka ake gaya masa kawai an zo taron maulidi sai a ce ai kaza kaza shi ma wanda yake faɗin maganin bai fa taɓa ganin littafin ba kawai shi ma ya ji wani ya faɗa ne wanda ya sauka ɗazu shi ma da ya hau sai maimaita abu kawai da haka suka lalata addini ya fatan mun gano wannan da kyau sai a ce maka wai ka karanta littafi kaza kanka saurari katun wani kaza ka je ka karanta ka ji abin da suka ji su ma kawai misali ne kana garin ku ne ce kakka je poli kakka je fce karka je abu akwai sharri sai ka ce sharrin da ka je ka gani niwa bari in je in gani bakin ciki yake maka ya je ya samu ilimi zai zama kansila ko dan majalisa ko gwamna ko ciyaman kai kuma yana bakin ciki kakka zama sai dai rika baka naira 200 kuna zuwa kuna lika mai fasta ina fata mun gano wannan da kyau ka ce ni ma zan ji takaran gaba da za a yi dole ka fito ni ma zan fito to a hana karatu wani littafi da wani dalili kowane littafi ka je karanta Allah ya sa mu dace to tsahawi ya rasu hijira da shekara 321 yau shekaran shi 1113 haya kai da 113 to qala fi aqidatihi ya fida cikin littafin aqidan shi yace wa nuhibbu ashabar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna son sahabban manzon Allah wala nufritu fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce gona da iri wajen son kowane ɗaya daga cikinsu, wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma mu ba ma cewa ba ruwanmu da wani daga cikin sabai, mu sabai duka namu ne. Wa nabgudu man yabghuduhum muna ƙin duk mai ƙin sahabi, wa bi ghairi alkhairi yazkuruhum wanda bai ambatan sahabbai da alkhairi, wa bi ghairi alkhairi yazkuruhum wanda yake ambatan sahabbai ba da alheri ba. kowaye ba ma san shi mun gano wannan da kyau ku wala nadhkuruhum illa bi khairin ba mu ambatan sahabbai sai da alkhairi wa hubbuhum dinun kaunan sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautatawa ne wa buguduhum kin sahabbai kufurun kafirci ne wa nifaqun kuma munafinci ne wa tsogiyanun kuma kan gare ma Allah ne. Jama'a mun gano wannan da ke ku, kenan ɗan shi a kafiri ne munafiki ne makangarin bawa ne. An faɗi wannan hukuncin sama da shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha uku. Ina fata mun gano wannan da kyau, wannan hukunci yake a kansu. Shi sa dole ne al'umman musulmi su yaɗa wannan a ko'ina a duniya, don duk wanda aka yaudare su, su samu su fita daga cikin wannan yaudarar Allah ya tsare mana imaninmu wannan bayani ma ce karanta littafin aqidatu tahawiyya ma a sharhiha libn abul izz al-hanafi a shafi na 689 Allah madaukin sarki ya samu dace qaulul hasan buna ali buna khalaf al-barbahari muna karanta littafin barbahari ai sharhu sunna mun gane rahimahullah ya rasu hijira da shekara 329 yau shekaran shi 1,105 kai kone jin waɗannan shekarun ya kamata ma kawai ka gama gamsuwa tintini suka buɗe mu 'yan shi a wuta sun zara kan sakali ina fatan mun gano wannan da kyau sun shiga cikin dagar ku ku gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace ƙala ya ce wa'alam annal ahawa a kullaha radiyya duk wani aƙida duk wasu ‘yan son zuciya ‘yan bid'a gaba ɗayansu kayan banza ne tarkacen iska ne ta da'o ila saif duk wanda ya bi aƙidansu to yana jawo makanshi bala'i ne da zai ɗaura makanshi takobi a wuya ma'ana ta da'o ila ridda domin duk wanda ya rida mai hukuncin shi a saifu takobi to suna kai mutane zuwa ga ridda ne wa arda'uha wa akfaruha ar-rafida mafi muni daga cikin ashabul ahawa kuma waɗanda suka fi kowanne kafirci sune ƴan shi'a wal mu'tazila da mu'tazilawa wal jahamiyya da jahamawa fa innahum yuriduna an-nasa yuriduna an-nasa ala ta'tili wa zandaqa suna kai mutane zuwa ga aqidan cewa babu Allah shine at-ta'til kora Allah kuma suna kai mutane zuwa ga zindiƙanci shi ke haifar da wannan aƙidan da kake ji shehu ake bauta ma kun gano wannan da kyau ko yan shi yana da aƙidan imamansa alloli ne mun karanta da kowa baya ai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum